الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 102 daga cikin jiran ya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid Allah ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da fiqh sira min usulil madina ila nihayati ghazwati bani quraiba tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya iso madina ya ba da muhimmanci dangane da gina masallaci hada kan musulmi da kuma neman yarjejeniyar zaman lafiya da yahudawan banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza amma kai ce banu ainihin qainuqa da banin nadir dukkaninsu sun ci amanar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya kore su banu quraiba su ma daga baya ya bayyana cewa sun ci amana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zartarwa da balagaggun su hukuncin kisa matansu da ƴaƴansu da dukiyarsu kuma sun zama ganimar musulmi wannan bangaren na tarihi wato bangaren da ya shafi yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi da waɗannan yahudawa banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza bayan da mun gama karantawa muna jin darussa da malam yake fitar mana a ƙarƙashin haka mun ji tun daga na farko har zuwa na tara malam yace at-tasi'a fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin da za a samu sakamakon wannan sulhu da annabi da yahuda ko kuma yarjejeniya da da yahudawa أن اليهود هم أول من اصطدم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة ولعل من دلاء من الدلائل على أنهم أول من اصطدم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الآيات الأولى من سورة البقرة التي هي أول السورة المدينة مبنية في ترتيب النزول والتي يحتمل جدا أن تكون هذه الأولية لها بسبب فصلها الأول الذي جاء منه آيات المنافقين والتي منه آيات المنافقين والتي جاء فيها وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فقد قال جمهور المفسرين إن شياطينهم هم اليهود ويدل هذا على أن اليهود هم الذين أغروا المنافقين بالنفاق أو شجعوهم في مواقف الخداع وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لم يغب عنهم ذلك abin da wannan fa'ida take karantar da mu a jumillance ita ce isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke da wahala yahudawa su ne mutanen da suka fara neman fitina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne suka fara neman zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa mutanen nan fitinannu ne don haka bari a yi sauri a yi wata yarjejeniya wadda ita yarjejeniyar za ta ainihin yi bandin nasu wato za ta rike su yadda in suka saba alƙawarin zaman lafiya an samu ainihin hujja a kansu to shine malai yace at-tasi'a fa'ida ta tara أن اليهود هم أول من اصطدم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سود يهودا وسود فرقون وند سكفار نيمان ركتي دمنزون الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة باين ديو هجرة إسو مدينة ولعل من الدلائل على أنهم أول من اصطدم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لن يتي ميوا zamu iya cewa yana daga cikin dalilan da ke nuna mana yahudawa su ne farkon da suka fara neman rikici tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ma jaa fil ayatil ula min suratul baqara bayanan da suka zo a ayoyin farko na suratul baqara ma'ana abinda malam ke cewa mai yiwa waɗannan bayanai da suka zo dangane da irin halayen munafikai da Allah ya faɗi a cikin alkur'ani da kuma zumuncin munafikai da yahudawa wato kenan imma yahudawa su suka samar da munafikai imma munafikai sun samu shigowar annabi madina yahudawa suka karfafi gwiwarsu sai ya zama ta wannan hanya kenan yahudawa su ne mutanen farko da suka fara neman rikici da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka tambayi professor Zaid menene zai taimake ka wajen ka ce yahudawa su suka fara neman rikici tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ayoyin farko da suka zo a farko farkon suratul baqara allati hiya awwalu suratul madniya fi tartibin nuzul dangane da jeren giyar saukar qur'ani ita suratul baqara ita ce sura ta farko da ta sauka ainihin a Madina wallati yahtamilu jiddan wadda kuma ita suratul baqara ƙwarai da gaske zai iya yiwuwa an takuna hadhihi al-awwaliyya laha bi sababi fasliha al-awwal allazi minhu ayatul munafiqin wanda kashinta na farko bangaren ta na farko da suratul baqara ta fara muqaddimar magana akan mutane kafin ka tafi da nisa sai ga wasu ayoyi ainihin wato sun zo dangane da munafikai wato shine wallati yahtamilu jiddan an takuna hadhihi al-awwaliyatu laha niwa zai zama abin da yasa ita suratul baqara ta fara sauka a Madina بسبب فصلها الأول saboda kashinta na farko allazi minhu ayatul munafiqin wadda a cikin wannan bangare na farkon bakara akwai ayoyin da suka zo suna magana dangane da munafikai wallati jaa fiha wanda yake a wannan bangaren ga bayanan da suka zo dangane da munafikai Allah madaukakin sarki ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna munafikai idan suka hadu da mu'minai sai su ce mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan suka kebe tare da shedanun su kuma qalu inna ma'akum sai su ce muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ko da kuka gan mu tare da mu'minai to izgilanci muke musu amma ba muna tare da su bane muna tare da ku ne to su wane ne waɗannan shedanun sai professor yace faqad ja'a jumhurul mufassirin faqad qala jumhurul mufassirin mafiyancin malaman tafsiri suka ce inna shayatinahum humul yahud shedamun nasu anan su ne yahudawa to kaga kenan idan ka fahimci abin da malam yake maka bayani anan waɗannan yahudawa kasantuwar su ne mutanen farko da suka fara neman rikici da annabi bayan ya iso madina ta wace hanya ba kai tsaye ba sai suke yi ta hanyar munafukai don haka Allah madaukakin sarki ya fara saukar da suratul baqara a halin farko sannan a farko farkonta kuma ta fara da maganganun munafikai domin dan ta ishara akan cewa waɗannan munafikai yahudawa suka samar da su a makka babu munafiki ko kuma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama madina a cikin lalatattu daga waɗanda suka musulunta sai suka mai da kansu munafikai to shikenan sai yahudawa suka mai da su kayan aikin da za su fara fada da annabi sallallahu alaihi wasallama kafin su wa annabi fito na fito ina fatan kun gane dan haka sai malam yake cewa wa yadullu hadha ala anna al-yahuda hum alladhina agharru al-munafiqina bin-nifaq wannan kenan yana nuna mana yahudawa su suka ingiza munafikai su fara yin munafunci kenan yahudawa su suka samar da waɗannan mutane da ake kira munafukai a cikin addinin musulunci ta hanyar imma su tura wasu mutane su je su musulunta don su ta kawo musulunci da manzon Allah cikas a cikin addinin musulunci sallallahu alaihi wa sallam aw shajja'uhu ko kuma su munafukan dama zuwan annabi ya samar da su to amma kuma yahudawa da suka fahimci yawwa ga wasu lalatattu a cikin musulmi sai suka karfafe su akan yin wannan lalata domin su ma su yi amfani da su fi mawaqifil khida a wani a wurare na ainihin wato ha'inci da yaudara وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين تسيدوا كما كما تكسنتي وشيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع الأمم المسلمين لم يغيب عنهم ذلك kasantuwar munafikai bai ɗori gare su ba wato annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai ba su gafala game da munafikai ba sun san akwai munafikai to bari in dan warware mana mas'alar yadda take gaskiyar lamari da yake malam yana kawa ne a babi na tarihi kullum tarihi idan ba hadisi ne yazo da shi karara ba idan ba aya ce ta zo da shi karara ba shi yasa baka ji malamai suna cewa wala Allah wala Allah me yuwa yahudawa su suka samar da munafikai ko kuma me yuwa munafikan su suka samar da kansu domin wata bukata ta su to bari warware mana wannan mawkifin guda biyu tukuna sannan mu tsallaka zuwa ga sauran mawakif idan ya kasance yahudawa ne suka samar da munafikai wannan ba sabon abu bane game da yahudawa domin tun tafiyar farko ta bani isra'ila da annabi musa aka samar da munafikai a cikin wannan tafiyar kuma su waye suka samar da munafikan su bani Isra'ila munafikin farko a cikin bani Isra'ila shine Samiri yana cikin addinin Annabi Musa a cewar shi amma kuma sai dai ya kawo maguzanci ya je kawo kaɗe kaɗe da raye-raye kuma ya nuna wa mutanen Annabi Musa cewa wannan dan marakin da ya kera musu shine ma Allah abin bautawa shi kanshi Musa ya shagala ne amma wannan shine abin bauta dan haka suka ci gaba da bauta abu na farko kenan abu na biyu fada ba annabi Haruna annabi Haruna alaihi salatu wassalam ya koma yana ainihin yi wa samiri wa'azi yana ainihin kwabar bani Isra'ila game da bautar dan maraki me ya faru samiri bai saurare shi ba bani isra'ila ba saurare shi ba hasali ma sai suka rinjaye shi ainihin haruna akan haka dan haka idan yahudawan madina su suka samar da su abdullahi dan ubayy dan salul domin su mai da su wani tsani da za su shiga cikin addinin musulunci dan su kawo rudani to babu mamaki wannan aikin yahudawa ne idan kuwa su abdullahi ibn ubayy ibn salul su suka samar da kansu daga nan yahudawa suka samu labari to ai musulmin ma a cikin su akwai lalatattu to me yasa ba za a yi amfani da lalatattun wajen kawowa nagarin su rudani ba wannan kuma ba abin mamaki bane tarihi ya shaida haka saboda asali a bayan ba kuma ta ba mun karanto cewa shi abdullahi dan ubayy dan salul ana dab da za a nada shi hakimin Madina sai annabi ya iso Madina sallallahu alaihi wa sallam isowar annabi sallallahu alaihi wa sallama Madina sai ta wargaza duk wani nadin sarauta da hakimci da za a yi wa Abdullahi dan Salu domin za a nada shi ne a matsayin sauki na gargajiya to ga na musulunci ya zo a ƙarƙashin haka da aka watse mishi sai ya koma sai yayi nazari idan ya zauna ya ce zai fada da wannan addini da ya zo to ya san cewa duk waɗanda za su rufa mishi baya su ne suka watsa suka goyi bayan addinin kuma shi kuwa mutum duk ƙarfin shi baya iya fada da wata gayya sai in yana da wata gayya a bayan shi to ya zama ba shi da wata gayya a bayan shi gayyar da za ta kasance a bayan shi ta yode ta watse ta koma ta shiga cikin gayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai ga fadan ba zai mishi riba ba kuma ba zai je ko ina ba dan haka shi ma sai dawo sai ce bari ya shiga cikin gayyar amma dan ya haifar wa da gayyar rudani kun ji asalin dalilin shigar shi musulunci kuma kun ji manufar shi a musulunci ita ce ya kawo wa tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a rudani da haka sai ringa amfani da masu rauni daga cikin musulmi yana haifar da rudani da sauran al'ummar musulmi sannan sai ya ringa duba su wane ne waɗanda su ma suke da matsaloli irin nashi game da musulunci su wane ne suke ganin zuwan annabi ya ja musu matsalar karewar tattali ko siyasa ko wata zumunta ta su waɗanda sun kullaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai je yana taro da su cewa su taho su shiga addinin sai su ne mishi fada dan ne za su shiga wannan addini wanda shine ya sabbaba musu asarar siyasa shi ya sabbaba musu asarar mulki shi ya sabbaba musu asarar kuɗi da suke samu shi ya sabbaba musu aure da ba samu shi ya sabbaba musu tarwatsewar zumunta sai ce musu a'a ba haka ne abin yake ba gaskiyar lamari yadda abin yake shine hakikanin al'amari su zo su shigo addinin nan idan suka shigo addinin za su haɗu ne su ƙarfi a cikin addinin sai su faɗa da shi kun ji wannan shawarar don haka sai suka shigo to da suka shigo sai ya zama su isu sun san kansu tunda su sun san abin da ya zo da su amma annabi da sahabbai ba su san su ba ba su san manufarsu ba to sai wahayi ya sauka sai aka tona wa annabi asirin abdullahi dan ubay dan salul da jama'ar shi da manufofin shi ana nan da al'amari ya tsanani na munafunci da yake yi har sai Allah madaukakin sarki ya tona wa annabi asirin sunayensu manzon Allah ya kira wasu daga cikin sahabbai irin Huzaifa ya ga mai wani da wani da wani da wani da wani duk munafikai ne su wani da su wani dukkan su burge ka duk munafikai ne su wani da su wani duk munafikai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da sunan su sai da al'amari ya fara munana wata ran an yi sallah asuba manzon Allah ya ce a cikin ku akwai mutum 33 munafikai sai aka yi zuru zuru sai annabi ya ce wani miƙe sai a ce la haula wala wani wani kai ma miƙe wani kai ma miƙe to ina son kusan gano wannan tarihin ko yana da matukar muhimmanci a cikin wannan rayuwar tamu ta yau wadda mai yiwa wannan karatun namu yau zai kai da zan yi wasu bayanai waɗanda mai yiwa kai da ke saurare na za su tayar maka da hankali amma karka damu ka je ka ji kasusuwa na na jiya na yi wata muƙaddima dangane da ni kaina da kuma irin da'awar da nake yi don haka karka damu Allah madaukakin sarki ya taimaka kun ji waɗannan halaye guda biyu kenan to sa'annan idan ka dubi alaƙar da malam ya kawo zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama madina an samu yanayi na kwanciyar hankali zuwan ainihin wato munafikai ko kuma bayyanan munafikai a halin farko shi yasa sai Allah ya marmaza ya tona asirin su to yahudawa mutane ne waɗanda kullum makirci suke wa addinin musulunci a matakin farko kafin in suka ga cewa akwai lago da za su iya yakar addini sai su yaƙe shi saboda haka kullum suna duba wane ne dama ya shiga addinin saboda an fusata shi wato ba ya shiga ne don ya addinin ba ya shiga ne don ya huce fushin da laifin da addinin ya mai sai su aiki da shi wane ne yake da rauni a cikin addini shi kuma shi ne za su mayar channel kafar da za su rinka transmitting din maganganunsu don haka akwai musulmi da yawa a cikin sahabbai ba munafukai ba ne amma masu raunin imani ne waɗanda sun aka faɗi abu to zai razana su za su tsorata su kuma sai su je sai su kai abin gaba to daga nan sai wannan labari sai ya yaɗu a cikin sahabbai sai wasu sahabbai su raurawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kwantar musu da kai ya kwantar musu da hankali sallallahu alaihi wa sallam idan waɗannan suka zo suka zauna sai su yi hirarraki ai za su yi wa manzon Allah kaza ai za su yi kaza su za a yi kaza da su su za a yi kaza to sai su yi wannan hira a gaban masu rauni waɗanda suke ba karfin imani ne da su ba in suka ji abin za su tsorata za su ga cewa za a yi manzan Allah sai su tafi sai su gaya manzan Allah ko su gaya wa sahabbai sai ku ji abin ya yadu misalin da zan iya kawo mana anan mai sauki shine wanda muka wuto ya kwanaki uku ko hudu da suka wuce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗibo sahabbai aka taho za a yi umra da aka zo daidai hudaybiya sai kafiran maka suka aiko cewa kada annabi ya shigo in ya shigo ba ya tashin hankali sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya saurara da annabi ya saurara suka turo wakilan su aka zo aka yi magana da suka turo wakilansu aka zo aka yi magana ƙarshe dai har a wannan lokaci suka ce sun ba da izini sai na Osman ya shiga cikin garin Makka ya yi tawafi manzon Allah ya ba Osman izini je ka Makka ka ziyarci dangi da sauransu Osman ya shiga yana da dangi masu yawa yana da yara yana da kasuwanci yana da gonaki yana da harkoki to sai aka ga ya dade bai dawo ba to dade wannan bai dawo ba a cikin wannan tafiya ta Umara akwai munafikan annan take fa ba wani su ne ya shiga Makka ya dawo ba annan take sai suka dubi ga wasu masu rauni can cikin mu'mine sun taru sai munafiki guda sai je ya zauna sai ce oh to sayyidina Usman kuma to Allah da kiyaye sai lafiya su ce Allah da kiyaye ai labari ya iso gare ni cewa mutanen maka sun kashe shi sun kashe Usman eh kai na ga samu labari eh to muna nan dai labari ya iso mana kaga idan ba mai ilimi ne sai ce a ta ina labarin yazo ina kaje waye yazo ba kowa ta kai ka sani amma kawai shikenan nan da nan waɗannan masu rauni sai suka rode sai suka shiga cikin sahabbai kafin ka ce wata wata magana har ta yi tasiri akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ne magana in ka ji ta nan ka ji ta nan ka ji ta can ka ji ta can sai ka ce to akwai alamun gaskiya sai tasirantu sai miko hannun shi sun kashe Usman eh to ku yi mana mubaya'a mu shiga mu yake su ana cikin mubaya'a sai ga Usman manzo Allah ya ce aka ce an kashe kai cewa ba wanda ya taba ni ba ma ji labari ba kun ga irin dabi'un su ko mun fahimta jama'a waɗannan irin dabi'un na munafikai ina son kusan har yanzu suna yin su a cikin musulmi har yanzu suna yin su a cikin ku ahlus sunna kuma suna yin su ne ta hanyar mutane masu rauni daga cikin ku kafin ka ankara sai ka ji labari ya yadu akan wasu ahlus sunna kafin ka ankara sai ka ji labari ya yadu akan wasu malamai na ahlus sunna duk inda ka je sai ka ji labari musamman yanzu lokacin waya da ta yalwata to sai kun natsu na biyu waɗannan munafukai da su ne ake amfani a yanzu wajen ruguza addini kamar yadda da su ne yahudawa suka yi amfani domin neman ruguza addini innama Allah bai ba su nasara a baya ba kuma Allah ba zai ba su nasara a yanzu ba amma idan musulmi sun rike irin addinin da waɗancan suka rike amma idan musulmi ba su rike addinin musulunci na gaskiya irin wanda waɗancan suka rike ba wallahi Allah zai ba su nasara saboda matukar ba nagartaccen musulunci kake ba a wurin Allah duk ne da wanda ba musulunci yake ba don a wurin Allah kawai musulunci shine addini to ba wani a ce musulunci nagari addini ne musulunci wanda ba nagari ba shi ma addini ne a'a musulunci kwaya ɗaya ne kuma dukkan shi mai nagarta ne to duk wani abu da ka rike da sunan musulunci ba da gaske kake ba to kana bata wa kanka lokaci ne ko da ka sa wa kanka suna musulmi ko da ka sa wa kanka suna ahlus sunna ko da ka sa wa kanka suna salaf ko salafiya ko ka sanya wa kanka suna izala ko ka sanya wa kanka suna mai aqida ko ne ka sa wa kanka suna matsalar ita ce shin abin da kake shine asalin addini to duk wanda ya maka makirci makircin ba zai kai gare ka ba sai dai kare a kai shi don haka ku tuna wasiyoyin da ne muku da nasihohin da ne muku cewa ku rike addinin gaskiya idan kuka rike addinin gaskiya to shine kawai za ku zauna lafiya idan ku ba ku rike addinin gaskiya ba ku na rantse da Allah sai ku rena kanku bara kusan iwar haka ko kuma kafin war haka da watanni uku ko hudu aka yi zaɓe na Najeriya a wannan lokacin malamai na Najeriya kaf suka haɗe kansu akan cewa ba za su yadda su bar musulmi su zaɓi wanda ba musulmi ba in other words ba za su goyi bayan musulmi su zaɓi goodluck ba dukan malamai da izala da ɗariƙa da waɗanda ba izala ba ɗariƙa duka malamai haka aka haɗu a duka Najeriya babu wanda ya fanɗare ko ƙwaya ɗaya haka aka rinka yin tarurruka gaba ɗaya amma taro na ƙarshe da aka yi to daga ran nan ne munafukai suka bayyana daga cikin wannan tafiyar waɗannan suka dare suka je suka nuna mubayar su ga kafirai cewa ga taron da aka yi amma fa su sun je taron ne kawai ba don suna tare da taron ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una da suka je suka zauna da waɗancan kafirai sai suka ce muna tare da ku mun je can ne wallahi kawai don mu ji me suke yi musamman na irin shiri za mu musu kun ji wannan mataki na farko ke waɗanda suka fara mana haka su ne 'yan ɗariƙar tijjaniya waɗanda za su biyo bayan su sai ainihin malaman ƙungiyar izala su ma sai suka biyo baya to amma da yake Allah ba azzalimin kowa bane su waɗanda muke faɗa da su akan cewa ba za mu zaɓe su ba da kafiran da munafukan da mu su albani da waɗanda ba mu ba daga cikin waɗanda ke cewa kansu izala ko ahli sunna su waɗancan kaf suna kallon mu ne a yan izala saboda haka fanɗarowar da wasu daga cikin mu suka yi suka koma suka haɗa kai da 'yan ɗariƙun tijjaniya da 'yan shi'a suka goyi bayan kafirai da munafukai 'yan tsirawu daga cikinmu shine da ninan da malam tukur almanar mu biyu ne muka tsaya ƙarara muka fito kawai a cikin wannan taro wanda mun kai mu ɗari mu biyu ne muka fito ƙarara muka faɗi matsayinmu daga baya muka ce muna nan akan ainihin mu cewa ba gudu ba ja da ba ba za a zaɓi kafiri ba to waɗancan munafukai waɗanda suke tare da kafirai idan na faɗi a nan ba ina nufin 'yan izalu ko 'yan ɗariƙo ba ina nufin waɗancan da ke cewa su musulmi ne suna tare da waɗancan kafirai da suka tashi sai suka ce ai 'yan izala ne suka ja mana faduwar zabe ni da su sun faɗi haka ni da Mamadi Sambo ya faɗa min haka ni da Salisu Dabo yaron Mamadi Sambo ya faɗa min haka sun ce ƴan izala ne suka ja musu ku ji wannan da kyau ni ne nake magana Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria ni da su sun faɗi haka kenan me wannan ke nuna maka waɗancan ƴan uwanmu ƴan izalu da suka yanke daga cikin mu suka je suka goyi bayan su bata wanke su ba bata wanke su ba abin da nake so ku gane kenan da gwamnati ta kafi yanzu sai suka yi tunanin mu ne ba za a yi gwamnati da mu ba mu da muka ce kada a zaɓe su amma su waɗannan 'yan izalu da 'yan ɗariƙu za a yi gwamnati da su don su sun goyi baya ko kuma sun yi shuru su ba su wa'azi irin namu ba su kuma waɗancan sun riga sun yanke shawara cewa duk inda ɗan izala yake to shi ne ya faɗa da su don haka da yanzu gwamnatin ta kafu shi kenan sai aka watso su aka ce su ma ba za a yi da su ba don haka yanzu su waɗannan da na faɗi ba su da wasu malamai da ke da suke mu'amala da su a matsayin su na ƴan siyasa sai ƴan dariƙa amma in dai kai a ɗan izala kake to ba za su yi mu'amala da kai ba za su ce ai lokacin da aka zo faɗa da gwamnatin kun yaƙe mu ce a ranka dade wannan musa ce a duk ɗan izala ya yaƙe mu ce a ranka dade ai da mu ai ce a'a duk kun haɗa kai kun yaƙe mu dukan ku munafukai ne kai har sai da shi babban kauren ya kai yana cewa gwamma waɗanda suka fito suka yaƙe mu ƙarara fiye da ku don mun gane ku munafuntan mu kuke na mu san ba shi ya faɗa haka su a yake faɗawa haka wasu jigga cikin malaman izala da suka lallaba za su a ai mu ranka dade muna tare da kai amma su albani ne suke fitowa suna cewa kada a zabe ku sai ce ai gwamnati albanin ma da suka faɗi alƙiblar su suka tsaya akai amma ku ku zo nan mu ɗibi kuɗi mu ba ku bari ka ji abin da na madisan ya ce mun ni da shi a cikin falon shi ya ce abin ya zama ma munafunci na malaman izala ya ce malam abubakar ikara ya ɗibo mini shugabannin izala guda biyu na sabon gari na ce mishi malam abdulhamid da na zaria na ce malam sani yakubu ya ce ya ɗibo su nan na ɗibi kuɗi na basu amma kuma sai suka koma suna zagin mu suna cewa ka a zaɓe mu ni da shi ya faɗa min haka sai ce to amma kaga shi da rubuci shi ba abin da ya shafi sai ce a duk a zaɓi musulmi ba wata aya a zaɓi kirista ba wata aya ba ta ce kada a zaɓi kafiri babu to don haka a yanzu waɗannan ba sa mu'amala da duk wani malami na ahlus sunna ko na izala ko salafiya ko salaf ko sahabi ko waye amma ka bayyana musu a ɗan tijjaniya musamman daga cikin waɗanda suka fito ƙarara kamar babban shehi da ɗan musulmi mara uba to ire-iren waɗannan za ka ainihin samu su ne a cikin a gidan gaba ina fata an gane to in kun gane wannan wallahi tallahi sai ku tsaya ku fahimci alaƙar wannan ayar da wannan rayuwar da muke ciki wa idza laqul ladina amanu قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم to mu dawo ga fassarar wata magana da na kai wata biyar ne muku ana nan sai suka sake kiran mu taro sufuwa yanzu malaman ahlus sunna ne suka kira mu taro suka ce sun lura wannan gwamnati yanzu ta zo tana fada da musulmi tana fada da addinin musulunci don haka dole ne za mu tashi mu wayar da kan mutane tashi duk aka gama magana ni sai na miƙe na ce musu to gaskiya ni dai ba ban iska bane shine magana da na dade ina faɗa muku ni ba ban iska bane nace lokacin da muka yi taro da ku a nan cikin gidan Sardauna Arewa House menene makasudin taron za mu tafi tsintsiya madaurin ki ɗaya mu faɗi alƙiblan amma sai kuka dargaje mana daga ni sai almanar kuka bari da tafiya ta tafiya sai muka ji cewa kun koma gefansu duk da kun koma gefansu su kuma sai zama mu biyun nan mu muka tsone musu ido a ƙarƙashin wannan yanzu haka video clip yana nan lokacin da shi wancan ya je masallacin almanar zai sallar juma'a hajjifan shi da sauransu ba abin da jama'a ba su ba a lokacin ne wancan yaro nashi salisu shehu yake salisu dabo yake cewa ai ɗan izala ne ai in izala ne in izala nan duk su suka ja mana matsala sun ce musu to a wannan lokacin sai kuka kasa daurewa mu ci gaba da tafiyar da muka fara sai suka kuka koma gefen su kuma kuka ce ko da an gan ku tare da mu to kuna tare da mu ne don ku ga me muke yi kuma me muke shiryawa dan ku je ku fada musu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna an suka haɗu da mu sai su miƙe su ce su ahlus sunna ne wallahi ba gudu ba za da baya mu 26 muka fara yin taro a falon group captain Usman Jibril akan haka taro na biyu an kai wajen mutum 70 kowa ya ce wallahi muna nan akai ba gudu ba ja da baya وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم sai ce muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una wadancan izgilanci muke musu da kuka gamba tare da su to daga baya da ta kwale da farko dai duk an ba an rubuta sunaye wannan list din namu ma aka dauko asali na taron mu na farko da na biyu na gidan group captain Usman Jibril sai aka rinka bi kowa ana cewa to duk wata za a rinka baka dubu hamsin ala gafata malam saboda an san hidimar da kake wa addini aka zo nan har cikin makarantar na aka same ni nace akan me ni ba ma'aikacin gwamnati bane wannan hidima addini shekara talatin ina yi da ba a bani ba sai yanzu ku faɗa min me fassara ta aka ce a kawai an yi identifying ayyukanka ne sai na ce a ni to ban yi identifying wannan kuɗin ba ban gane dalilin da zan ci su ba har yanzu tunda dai in dai wannan aikin ne na dade ne saboda haka ni yanzu abin da nake so ku bari idan aka gama zabe to sai ku zo ku sa sunana lokacin kun ji hakikanin alƙiblata in ga za ku ci gaba da bani aka kada aka raya a nan cikin makarantar nan jama'a nace musu a ba zan karba ba to haka aka bi mu duk wanda sunan shi da lamba wayan shi take wurin taron nan mun kenan mu biyu da bamu karbi kudin su ba da ni da malam tukur almanar amma sauran nan duk sai da suka karbi kudin su za a kawo musu dubu hamsin za a kawo dubu sittin za a kawo dubu talatin aka roƙe su abinda ake so shine su shiru ko da ba za ku goyi baya ba ku yi shiru in ka ji kasar dina wanda ne dab da zabe na wannan magana sun roƙa don Allah ko ba za ka goyi bayan malam to kai shiru nace Albani is nobody's property ni ba ni ba dukiyar kowa bane ni ba kayan kowa bane ba kungiyar kowa nake ba so ba wanda zai dictating mini yace ga yadda yake so in moreover na riga na yanke shawarar ba zan yi shiru ba sannan ka ce kana so in yi shiru kai awa saboda haka tafiya da te tafiya ana ba su kuɗi ana gama zaɓe dama dai ana lallashin su ne su ci gaba da yin shuru su ci gaba da yin shuru ana ana yayyafa musu ruwa da gama zaɓe aka tabbatar da shi kenan yanzu dai bukata ta biya ko ma ta yaya sai aka hana su wannan kuɗi hana su wannan kuɗi shine suka sa suka kira mu taro wai wannan gwamnati tana fada da musulunci kaji su ne musulunci in sun ci kuɗi to ana musulunci in an hana su to ana faɗa da musulunci shine na miƙe a lokacin nace musu ni ba dan iska bane kuma ba za ku yi yawo da hankalin ba a nan muka yi taro kuka canza kuka je kuka ci kuɗin mutanen nan yanzu an hana ku kuɗin ne shine kuke neman goyon bayan mu a wajen tawaye to mu ba ƴan tawaye bane ko mu ba ƴan tada zaune tsaye bane ra'ayin mu mun riga mun faɗi kuma mun tsaya akai kuma mu buƙatar mu ta biya shine ka faɗi magana ka tsayu a kanta a kaɗa a rawa duk inda aka juya an san ra'ayinka kenan to a yau irin waɗannan mutanen jama'a sun fi kowa shiga hau bana ka je ka ga abin da aka yi musu game da umara bana ba su da kujerun umara bana duk wanda ka gani a umara to sai dai biya da kuɗin shi in ko ba biya da kuɗin shi ba ba za a ba su ba haka kujerun hajji haka geran kunu haka sukarin azumi haka ragon layya haka shabba da atamfar sallah duk ba za a basu ba a bara ba an raba wata shinkafa rabin tiya ba da hoton wane da wane bana me yasa ba a raba ba to ina faɗa muku wannan ne a matsayin ku na matasa ga kuma makasudi na gaba dangane da faɗa muku an koma yanzu daga cikin hanyoyin da ake bi irin waɗannan da muke karatu a kai ko shine jawo wasu masu wa'azi a jika a nuna cewa su ne nagari amma wallahi an jawo su ne don a mai da su tsanin da za a yi faɗa da ahalus sunna in other words ɗan izala in aka ce ɗan izala ana nufin dukkan gayyanmu ko ka ce kai ba izala bane kai salafiya ne ko ka ce kai ba izala bane kai ahlus sunna ne duka in suka ce yan izala suna nufin gaba ɗaya wanda duk ba dan dariƙa ba wanda ba dan shi'a ba saboda haka a lokacin da zaka ji sun yaudare ka sun zo sun ce maka suna so za su rinka sa karatunka a gidan rediyo ko wallahi ka lura suna so za su ɗauko ka ne a matakin farko su fara janka a jika za su wasa ka ne za su yabe ka amma wallahi tallahi idan suka gama amfani da kai wajen su taka ka su tsallako zuwa ga alfarma ahlus sunna ko za su jefar da kai dan haka matasa daga cikin masu wa'azi ku lura da waɗannan haqa'iq din za a zo a ce maka suwana mun gane mutanen banza ne suwana kaza ku matasan nan ku ne mutanen kirki ku ne kaza ko kuka iya kaza ko kuka iya kaza haka waɗannan yahudawa suka yi munafikai don haka in kun fahimci abin da nake cewa a nan ya zama koda yahudawa su suka kafa munafukai ko kuma munafukai su suka kafa kansu amma abin da karatun nan yake cewa shine ويدل هذا على أن اليهود هم الذين أغروا المنافقين بالنفاق karatun da yana nuna cewa yahudawa su suka tunzura su suka ingiza munafikai a wajen su munafinci jama'a kuna jin wannan yahudawa su suka tunzura su aw shajja'uhu ko kuma ba su suka tunzura su ba ba su suka kafa su ba su munafikan su suka kafa kansu amma su yahudawa su suka rinka ainihin rura musu wuta suna karfafa su fi mawaqifil khida' a wuraren yaudara annabi da ha'inta annabi wa ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama wal muslimin da kuma bayani akan cewa annabi da musulmi lam yaghib anhum zalika wannan bai boye gare su ba wallahi alhamdulillah ba wahayi ake mana ba amma duk makircin da suka kulla wallahi ya dade shine awa 24 sai mun samu labari yanzu sun sun sunto wasu malumma wani zo an sa shi a cikin kwamitin kaza wani zo an sa shi a cikin kwamitin kaza duk wannan wai an yi ne ko wai dan ai fada da mu yan izala da suka ce waɗanda muka ainihin ce ka azabe su to abin da nake maka ishara kai da aka zabo aka ce kai ne kai ne ka tuna za a yi amfani da kai ne in aka gama sai a jefar da kai don haka ya fi kyau tun kana matashi ka tsaya alƙibla ka ɗaya idan ka sake suka yi wasa da hankalinka yadda Allah ya tona wa annabi asirin munafukai ta hanyar wahayi mu yanzu ba ta hanyar wahayi ba ne mu'ujiza ce da karama ta Allah maɗaukakin sarki kawai sai ka ji wani daga cikinsu ana cikin taron sai ya shiga ban ɗaki sai ce alaba wata malam ga wani taro a ne ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba a matsayinka da na san ka goge da rayuwa sai kai notin sai ka san me za ka bullo shi kenan wane da wane da wane da wane da wane su ne a wurin taron wane da wane da wane suna nan a wurin taron shi kenan sai da safe shi kenan da ka je ka samu wani ka zauna da shi kaza kaza eh to wallahi an dai wani taro to makamancin haka dai wallahi abubuwan ne sai ka tsiga ne alfarin ne suka dosa wallahi tallahi kuwa suka dosa wallahi tallahi ka ga yana tabbatar maka an yi taron dan haka riwayar da garibiya ce yanzu ta zama aziziya ta tabbata mutum biyu a haka a haka ta tarakka to ku yi a hankali ku yi taka tsantsan asali yahudawa ba su taba shigowa cikin gidan addinin musulunci sun rusa shi ba ko sun ciwa musulunci mutunci sai ta hanyar munafikai lokacin da suka so su rusa daular baghdad ta farko ta khalifan musulunci ta hanyar wasu ƴan shi'a ne suka biyo a lokacin saddam da suka so ta hanyar wasu ƴan shi'a ne suka biyo haka to haka yanzu ma haka ne dan haka duk lokacin da aka ce ga wani bawan Allah ya zo zai gina maka masallaci ka bincika waye shi ga wani bawan Allah zai gina maka makaranta waye shi kuma mecece manufar shi ga wani bawan Allah zai dauki tafsirin ka ba a sa a rediyo sai ka bincika waye shi mecece manufar shi ba za ka ce ba ka so kai tsaye ba amma kuma saboda ire-iren waɗannan alamomin da muke tuntuɓa maka muke tuna maka sai ka tuntuɓa waye shi mecece manufar shi in ba haka ba yanzu da duk wanda ya kawo mana kunu da watan azumi ko kosai ko dabino masallacin musulmi ba karbe muke ba amma bana da muka ji labari yayi yawa an ce za a yi mana kaza za a yi mana kaza ko da ba mu yadda ba ya kamata kai tsaye amma mu karba sai mu bincika za a kawo kunu ko kuma ga kunu sai mu ce daga ina waye naka ce a'a wani mutum ne ya aje nan kawai sai ya wuce sai mu ce to ku kifar da shi a cikin kwataccen amma kaga ba raba ba a yi haka ba ba raba can ba za a yi haka ba saboda ne saboda ba a fuskantar wannan threat din babu wannan barazanar to haka al'amarin yake bana waɗannan mutane sai ku lura me yasa suka baka kujerar hajji me yasa suka dauke ka suka saka ka cikin hukuma alhazai me yasa suka dauke ka suka saka ka cikin kwamitin wa'azi me yasa suka baka kujerar umara me yasa haka siddan aka kira ka aka ce za a baka fili duk sai ka tsaya ka yi nazari me yasa da ba a yi maka ba sai ce a yanzu ne aka gano ayyukanka to yanzu ne wahayi ya sauka cewa kana aikin alheri amma da can ba a gano ba sai ka tsaya kai nazari ina tabbatar muku da cewa tun ina matashi an so a rinka amfani da ni kaina akan ai fada da wasu malamai a garin nan amma wallahi ba iyawa ta ce ta tsare ni ba Allah ne ya tsare ni amma bari ka ji ina da wata hikima tun ina yaro ko duk wani dattijan malami ina lazimta shi ina zuwa ina zama gaban shi ina jin shawarwarin shi ina faɗa mishi wasu abubuwa yana fassara mini su su ne suka taimaka da ikon Allah da an bullo da kaza tun lokacin sai in yi wasu tambayoyi sai a gaza amsa su gaza amsa tambayoyin sai ya rajin mini alam cewa in watsar da abu ai akwai wani ya taɓa turowa zai tsaya takarar shugaban ƙasa yana neman goyon baya ya kira suwa ne ya ba su mota da kuɗi ya kira suwa ne sai aka ce to matsalar shine albani da zara an je an same shi sai yayi tambayoyi kafin ya ansa sai aka hada almajirin malam sa'idu mai kwano cewa ya bugo min waya daga gusau sai bugo min waya har ga ta malam to ga mun an ce ba a turo mu wurinka za mu zo mu zauna da kai akan wani zai tsaya takarar shugaban kasa nace zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko kuwa za a tsaye da shi mecece manufar shi ce to wallahi dama alga ta mala sai da aka ce za ka yi tambayoyi na ce a to ai tambaya ba haram ba ne na ce to yanzu za ka iya amsa min tambayoyin ya ce a na ce to shi ne ya sa ba zai bugo min waya in yi mishi tambayoyin ba ya ce to ai shi kan shi shi ne ya fara cewa dama za ka yi tambayoyi na ce to kai ne wawa kai ne za ka iya amsa tambayar ba amma kai aka turo kai kuma ka faɗa min saƙon sai ga al'amari ya bayyana manufar ita ce a lokacin an ga cewa buhari in ya fito zai yi ƙarfi sai aka ce to ai davatin attention ɗin 'yan arewa da musulmi ta hanyar wane da wane da musulmi suke ganin darajar shi shine ya kafa shari'a shine ya kaza shine ya kaza sai da ya cika arewacin Najeriya kaf da hoto duk wasu malamai ya raba musu motoci da kuɗi da kaza da kaza da kaza amma asali ba takara yake nufin yayi ba a lokacin manufar shi ita ce yana son ne kawai a lalatar da ƙuri'ar arewa a raba kan yan arewa kawai aikin da Obasanjo ya sa shi yayi mishi kenan kawai dan haka tafiyar tana towa da ya gama kawo rudanin shi kenan sai goce an yi amfani da shi ko ba amfani da shi ba an yi amfani da shi ana nan sai gashi ya shiga matsalar da ba ruwansu da ita amma akan matsalar sai ga lauyoyi da alkalai an turo daga majalisar ɗinkin duniya har abuja aka turo su su zo su hukunta shi ya aure yarinya yan shekara sha uku saboda yau ba su da bukatar shi don haka abin da bai shafe su bane yayi ya je ya aure yarinya ne a kasar su ku duba waɗannan mutanen da suka yi amfani da shi ya faɗa da ɗan uwan shi musulmi yau su ne suka ce gashi nan ya auri yarinya ɗan shekara sha uku zai zalunci rayuwarta wallahi tallahi jama'a lauyoyi biyu alƙalai biyu daga majalisar ɗinkin duniya daga kotun duniya daga kotun duniya suka zo nan Najeriya akan su kama shi su hukunta shi a nan Najeriya a ɗauke shi aje a jefa shi a prison ya ƙarasa rayuwar shi a can idan na gaya muku cewa wasu yara ne yan 200 level da yan 300 level daga nan low a Congo su suka kwace shi da izinin Allah za ku yi mamaki wallahi tallahi jama'a yaran nan constitution din nan na Najeriya kun gan shi shi ne suka ɗauka yan 200 level ne da yan 300 level suka ɗauka sai suka ce a'a ranka ya daɗe eh kaga inda aurenka ya shigo a ƙarƙashin constitution ɗin ƙasar nan constitution ya ce duk wani aure da aka ɗaura a ƙasar matukar wannan aure an ɗaura shi ne a bisa wata doka ko wata al'ada wadda wannan constitution din ya yarda da shi to auren ya dauru suka ce kuma kar manta aurenka an daura shi a masallaci kaza ne a ƙarƙashin addinin musulunci sannan aka je kotun shari'ar musulunci ta Abuja da ke wuri kaza ta baka certificate cewa ka auri yarinya wallahi jama'a da aka yi zaman kotun da ya gabatar da wannan da certificate din shi kenan sai aka watse kun ji abin da ya kar magana ni da shi yake gaya mana wannan magana ni da malam sa'idu mai kwar yace abin da ya kwace shi kenan waɗannan yara ɗan 200 level ɗaya kuma ɗan 300 level su suka kai mishi wannan suna karatun lo har shi ne na jefa mishi wata magana na ce shi yasa muke cewa waɗannan 'ya'yan talakawan ku taimaka musu su yi ilimi shine ana zaton wuta a makera ta tashi a masaka waɗanda ake tunanin za su iya taimaka mishi ana tunanin wasu manyan malamai ne masu rawani sai gashi wasu yara ne da gangaren su me kake tunanin aka taimaki waɗannan suka yi karatun sosai ƙarshen ta ka tambayi ɗaya daga cikin su constitution din ma aro yayi bai da naira dubu ɗaya na siya Allah ɗalibi kuma ai talauci kan ɗalibi sai dai ɗeran ɗauran aji ko ɗeran masallaci Allah karfe mamaki bai da naira ɗari takwas ko dubu ɗaya da zai siya aro yayi ya zo ya duba ya je ya kai mishi abin da nake cewa ka dubi hidima irin wadda yi musu a wannan lokacin wanda tun daga wannan lokacin ne aka samar wa da Buhari matsala a takarar shi ta shugaban kasa saboda wannan hidimar da yayi musu amma yau suna neman ne a daure shi a tuna mai asiri a zo a sargafa mai igiya a ja shi a fita da shi a kai wa turawa shi dan ne dan ya aure 'ya'yan shekara 13 haka za su yi amfani da kai saboda haka kai a hankali dan siyasa ne kai malami ne kai ustazu ne kai za su kokarin su yi amfani da kai su cimma burin su in suka gama kai ma kuma sai su waje da kai abinda suka yi su Saddam din kenan abin duk da suka yi duk wanda ka ji sun yi mishi din nan sai sun yi amfani da shi sun gama biyan bukatar su kaf sannan shikenan magana ta kare yau sati uku da suka wuce ko sati hudu wata guda ka je rediyo Najeriya Kaduna su daukan maka wani shiri da suka yi mai suna duniya makwanta rikici an samu wani masanin tarihi da kwarewa akan al'amuran yau da gobe ya warware duk waɗannan matsalolin na duniya wanda wallahi na yi burin wannan mutumin mu gayyato shi makarantar nan ya zo ya tara mu a matsayin mu na ɗalibai ya ƙara yi mana lacca irin wannan don ta wayar mana da kai ya makasudin lacca kenan shi dan boko ne amma ya san addini yana jawo aya yana jawo hadisi yana faɗin dalilai waɗanda zaka iya gamsuwa a takaice yana cewa ka yi a hankali kowa ya kai ka taso za su yi ƙoƙarin amfani da kai saboda haka matasa ku yi a hankali ka yi a hankali za su ziga ka za su ingiza ka saboda me abinda bahaushe yake cewa a ziga gwarwa ta hau kaya idan gwarwa ta hau kaya tsiyawa za ta tut to duk na waɗannan bayanai ne a ƙarƙashin cewa yahudawa su ne farkon waɗanda suka fara neman annabi da fitina amma kuma sun nemi fitinan ne ta hanyar munafukai to ku kiyaye wannan Allah maraukakin sarki ya taimaka al'ashira fa'ida ta goma min mawqifil yahudi wa mawqifil mushrikin min qabl idan ka dubi matsayin yahudawa da matsayin da mushrikai suka dauka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya iso Madina wa min ba'd da kuma matakin da ainihin wato mushrikai suka dauka bayan annabi ya iso Madina wani mataki ne kafin zuwan annabi Madina a Makka sun bar shi ya zauna lafiya ba su bar shi ya zauna lafiya ba da annabi ya iso madina yahudawa sun bar shi ya zauna lafiya ba su bar shi ya zauna lafiya mushrikai a lokacin su suka aiko wa yahudawan madina cewa in ma fa su yaƙi annabi muhammad in ba haka ba su mushrikan makka za su yaƙi yahudawa shine ma yake cewa to ka dubi matsayin yahudawa isowa annabi madina ka dubi matsayin da mushrikai suka nuna wa annabi kafin ya iso madina da kuma bayan ya iso madina malam yace yumkin an nastajliya suratan amma to a irin wannan halin zamu iya fito da hoto wanda yake na gaba ɗaya sura wanda ta gaba ɗaya likullin minhuma ga kowane ɗaya daga cikin yahudawan da ainihin mushrikan ma'ana matsayin da suka dauka ko zai fassara mana hakikanin su mu iya gane su tujahar rasul sallallahu alaihi wa sallama war risala wani matsayi suka dauka game da manzon Allah wani matsayi suka dauka game da manzancin shi sai malam yace faqad kanat nazaratu hadain al-fariqain lin nabiy al-arabiy al-jadid hakika irin yadda waɗannan ƙungiyoyi na kafirci guda biyu yahuda da mushrikai so kasance suna kallon wannan annabi balarabe fa bainama yace bainama kana al-arabu ala isti'dad lil qabul bi shakhs a yayin da su larabawa kar ku manta tun kafin annabi ya iso madina a shirye yake su karbe shi a matsayin shi na mutum saboda sun ga gaskiya ko sun ga amana don haka su za su yarda da shi kano yarfuduna risalatahu amma kuma suna watsi da manzancin shi wato su sun yarda da shi a matsayin shi mutumin kirki ne amintacce ne amma manzancin shi ba ba su yarda da manzancin ba kaji matsayin da malam yake so nuna maka matsayin mushrikai kenan dan haka su suka sanya mishi al'aminu su suke bashi ajiyar kuɗi in an yi rikici shi suke kira a yi sulhu amma in ya karanta qur'ani sai su ce basu yarda ba in yace Allah ya ce sai su ce magana banza amma shi da zatin kanshi fa sun ce sun yarda da shi amma yahud su kuwa yahudawa fa fa kanu yaqbaluna risala su kuma sun yarda su karbi manzanci suna shirye su karbi manzanci don suna shirye cewa annabi zai zo da manzanci a ƙarshen duniya walakin yarfuduna sahiba hal arabi sai dai sai suka ce manzancin ba za su karba daga wanda ya zo da shi ba tun da balarabe ne Allah ya sa ka fahimci abin da malam ke ce maka yadda da mutum ka ƙi yadda da saƙon da yake ɗauke da shi maganar banza ce yadda da saƙon da mutum ya zo da shi shi kuwa ka ƙi yadda da shi maganar banza ce malam yake cewa su larabawa a shirye suke su yadda da muhammad su yi mu'amala da shi amma ba su yadda da shi a rasulullahi ba su kuma waɗannan yahudawa a shirye suke su karɓi ar-risala in ta zo amma fa ba daga balarabe ba don haka da ta zo daga balarabe sai suka ce ba za su karɓa ba dan haka walam yakunu ala istidabin liqabul nabiy ya'ti min kharij ash-sha'b al-mukhtar ala za'mihi bas zama cikin shiri su karbi annabta da tazo daga wani mutum annabi daga wajen kabilar su wadda suke riya cewa ita ce zababbiya haka suke cewa nahnu nahnu sha'abullahi al-mukhtar mu ne kabila mu ne al'umma zababbiya to sai suka ce duk wanda bai zo daga cikin jinin yahudu ba to duk gaskiyar shi wallahi ba za su bi ba su kuma waɗannan suka ce a'a muhammadu nasu ne sun yarda da shi amma su abin da ba su yarda da shi ba shine ba su yarda da manzancin ba sai malam ya ce wakil al'amraini kufurin sarihun kowane ɗaya cikin biyun kafirci ne karara ka yarda da annabi baka yarda da qur'ani ba ka zama kafiri ka ce ka yarda da manzancin da yazo da shi amma shi makaryaci ne ka zama arne jama'a kun fahimta la qimata li ayyi amalin ba'dahu duk wani aikin alheri da mutum zai yi ba shi da wata daraja saboda ya ce ya yarda da annabin bai yarda da annabtar ba ya yarda da annabtar bai yarda da annabin ba malam sai ya ce wa huwa tafriqun wannan rarrabewa ce baina juz'ai shahadati tauhid tsakankanin ainihin bangarori biyu na kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah ma'ana la ilaha illallah yahudawa ba su ce sun yarda da Allah to muhammadur rasulullah sai su ce la mushrikai kun yarda da muhammad bai gaskiya ne ba su ce su ma ba su yarda da shi a rasulullahi ba to me bambanci duk ɗaya ne kafirci ne abinda wannan nukutar take gaya maka har abada karka yarda da mushriki har abada karka yarda da kafiri domin duk abin da zai yaudare ka ko wallahi ƙarya ne kafiri ne a wurinka in naka zo yaudara sai a ce dukkan mu Allah muke bautawa haka muka ji malaman gwamnati suna faɗi in gwamnati ta kira su taro da arna ai to to mai zafi dukkan mu Allah muke bautawa kai kana malami Allah kake bautawa kuma wancan ma da yace Allah uku ne Allah yake bautawa iri Allah ɗaya kuke bautawa to ka zama arne don shi yana bauta Allah uku ne kai ma yanzu shi kake bautawa a'a to me yasa kace Allah kuke bautawa shi bai yadda Allah ɗaya yake bautawa ba Allah uku yake bautawa har to dukkan mu addini muke dukkan mu annabawa ne suka zo mana da addinan mu ɗaya sa za mu yi kaza tsakanin mu a'a ku dubi kalmomi da za ku faɗi na gaskiya shi yasa lokacin da awwalawo ya ce wa sardauna mu yi kokari mu ainihin san bambance bambancen mu sai mu ainihin zauna kowa ya rike bambancin sai sardauna ya ce mu san bambance bambancen mu sannan mu san menene ya haifar da bambance-bambancen sannan mu san yaya za mu iya yin aiki tare amma wallahi ƙarya ne kana musulmi yana kafiri ya ce uzairu ɗan Allah ne ya ce isa ɗan Allah ne ya ce dukkanin mutane ‘ya'yan Allah ne ko kuma kana ahli sunna shi kuma yana zindiki ya ce komai Allah ne kuma wallahi tallahi ka ce wai kai shi haɗu wallahi ƙarya kake munafikin Allah kake ba addini kake yi ba addini guda ɗaya ne so in za a tsaya a fuskanci gaskiya a tsaya a fuskanci gaskiya waɗannan yahudawa cewar sun yadda da risala bai musuluntar da su ba tun da ba su yadda da sahibin risala ba waɗannan mushrikai cewa sun yadda da sahibin risala huwa sadiqun amma ba su yadda da risalar ba bai mai da su mu'minai ba littafin mu na ahlus sunna mafi shahara muqarrar tauhid a shafin farko sai da ya tabbatar da wannan ka'idar cewa mutanen nan sun yadda Allah ke azurtawa sun yadda Allah ne yayi sama sun yadda Allah ne ya kasa sai ya ce wa lam yudkhilhum fil islam amma haka bai shigar da su cikin addinin musulunci ba dan ne gaji mutum ya ce to a ni musulmi ne tunda na yadda Allah ɗaya ne na yadda Allah shi ya halitta na yadda kaza to amma kuma kake sujuda ga kabari kake zuwa wurin boka baka yadda Allah ɗaya bane idan har kai sujuda ga kabari ko kabarin annabi ne ko na wali ne to ka mai da wannan kabari ya zama abin bautawa shi yasa annabi yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allah karka mai da kabari na ya zama gunki ana bauta mishi duk lokacin da kai sujuda ko ruku'u ko kai suna wani kabari ko ka nemi wata bukatar haihuwa ko arziki ko wata iri ce a wurin kabari ka zama kafiri to saboda haka musulmi ku kiyaye wannan addini namu na musulunci jama'a baya rufa rufa saboda in ka je ka yi musu rufa rufa za kuma ka dawo ka karanta qur'ani da ka zo ka karanta qur'ani sai kuma a ji'a to ai kai ma abin da kake cewa su wani suna da zafi akai kai ma mun ji tafsirin ka kana faɗin haka yanzu duk malaman da suka je da farko aka haɗe kai da su a matsayin su ba masu zafi bane su ba sa cewa kafirai su ba sa kaza yanzu muna ta jin sa a gidan rediyo suna ta cewa innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta min ahlul kitabi daga cikin kitabawa waɗanda aka bawa littafi can in magana ta magana sai ka ji ya ce kiristoci da yahuda sai ce a duwa gama zagaye zagaye ya dawo me yasa tun farko ba za ka tsaya kaifi ɗaya ba ta haka ku sani jama'a ita da'awa ta musulunci ba attack ba ce amma ana so ne a san ka a san menene ciki da wajenka kar ka sake a same ka da tufka da warwara abin da nake nufi da tufka da warwara a nan shine kai mujamala ga kafirai daga baya kuma ka zo kana karanta alkur'ani sai a ji abin da kai musu rufa rufa kai ma ka zo kana faɗi a kansu kafin yanzu yan interfaith su ne suke yawo suna cewa wai a daina cewa kiristoci kafirai a daina cewa kiristoci kafirai amma kuma sai ka ji su suna tafsiri suna cewa lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakina hatta ta'tiyahum albayyina kafirai daga cikin ahli alkitabi da mushrikai dukkanin su kansu a hade yake akan cewa annabi zai zo kansu bai rabu ba sai lokacin da gaskiya ta zo musu shine lokacin da annabin ya zo mahalli shahid shine me yasa kace lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi so da haka ku tsaya alqibla gaskiya da gaskiya an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye العهادية عشرة فائدة تقوم شادع نرى في مواقف اليهود كيف كانوا يتعاونون مع المنافقين من قبل إلي يبدأ مسأوي da matsayi iri-iri na Yahudawa yadda suke haɗa kai da munafukai wa kaifa kana yas'a kullu fariqin sannan da irin kokarin da kowane bangare daga cikin Yahudawa da mushrikai suke li tasbitul fariq al-akhar dan karfafa gwiwar ɗaya bangaren Yahudawa suna karfafan mushrikai ku daure ku yi kaza ku yi kaza muna tare da ku mushrikai suna karfafan yahudawa ku yi kaza ku yi kaza muna tare da ku munafikai suna karfafan yahudawa muna tare da ku yahudawa suna aiko musu da sako cewa su ma suna tare da su wa nusrati ya alal muslimin da irin yadda kowane ɗaya daga cikin bangaren yake taimakawa akan ayaki musulmi munafiki yana taimakawa yahudawa ya ba ayaki musulmi ba yana taimakon munafiki akan ya za a yi a yaƙi musulmi wani haza don haka ga nasiha malam ne maka yambari an ta iya al'ummatul islamiyya wajibi ne al'umma ta musulunci ta kula ta kiyaye annal kufra millatun wahida kafirci gaba ɗayan shi iri ɗaya ne addini ɗaya ne duk kafirci sawa'un kanu yahudan aw nasara in dai kafiri ne bai hude ne ko kirista aw munafiki ne ko kuma munafikai aw malahida ko kafire ne waɗanda suke cewa babu Allah ɗan communist socialist aw wasaniyi ne ko kuma masu bautar gunki dukkan su fal ahdathu muttafiqa fal ahdathu muttafiqa their primary objective is unity is united manufar da suke so su cimma guda ɗaya ce they have unification of goals dukkansu manufarsu guda ɗaya ce ita ce ne a ga ƙarshen musulunci da munafiki da bayahude da kirista da mai bautar gunki da kowa wallahi manufar guda ɗaya ce wal ghaya wahida inda kuma suke hari guda ɗaya ne tajma'uhum fi harbi hadha ad-din waɗannan manufofi suna hada su wajen yakar wannan addini wal kaidi li ashabihi da kuma makirci ga masu wannan addinin haka duk sanda ka samu kanka kuna taro da kafirai akan wani musulmi ko wasu musulmi to daga ran nan ka daina cewa kai musulmi ne sunanka munafiki ka je ka kaddara wannan akan komai bari in gaya ma ba sai akan addini ba idan a cikin kasuwa ne kuka je kuka haɗa kai da kafirai kuke yaƙar wasu musulmi akan wasu rumfuna da aka raba musu ko za a raba musu sai ka dubi da suwa ka haɗa kai da kafirai sannan suwa ake wa kutun kutun aje a kwace rumfunan musulmi to sunanka munafiki ka ɗauki wannan mai yaron wannan shine skillin da zaka rinka auna kanka jama'a ku kiyaye wannan nasiha da wasiyar malam tana cewa dole ne al'ummar musulmi su faɗa ga wannan wannan kafiri ya kika wannan kafiri ya jaka wallahi duk ɗaya ne duk wannan irin yaudara da kuke jin ake wa ƙasashen larabawa ko rashin faɗaka ga wannan hakika ce Amerika ba ta son Syria amma Rasha na son Syria wallahi yaudara ce yaki yana nan yana taba ta kashi da yaki yayi yaki shikenan sai Syria sai ta nemi Rasha sai ta rasa sai ta je su same su daki dai suna tare da Amerika to haka kai ma a lokacin da kake cikin mu malamai sai ka je sai ka hada kai da su dan a yaƙe mu wallahi tallahi za a amfani da kai ne kawai idan aka gama wallahi tallahi ƙarshen alewa ƙasa iyakarta kenan shi yasa bana wallahi ƙarya ne ba ku da kujerar umara sai dai kana da gonar gado ka je ka daga ka siyar bana ba ku da kujerar hajji wallahi tallahi sai dai ka je ka sai da gidan gado ka dawo ku shari'a da yan uwanka in ba haka ba wallahi sai dai kana da kuɗi kuma baka aikin fari sai na baki amma a lokacin da ake so a aiki da kai fa za a baka kujeru har biyar za a ɗauko kaza a saka kaza idan gama shi kenan saboda kun gane wani abu kai ne fa kake kallon sassauci gare su su abin da suke kallo in ka samu dama kai musulmi irin yadda waɗancan musulmin suka yi musu haka za ka yi musu haka kullum suke kallon ka suna kallon ka ne su ja ka a jika su cimma buri idan suka gama shi kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka الثانية عشرة فائدة تقوم شابيو نجد في قصة بني قينقاع أتكين تاريهم من دمور كرنتان قصة بني قينقاع زام سامو الفارق بين عبد الله بن أبي بن سلول الذي جاء ينتصر لليهود ويواليهم za mu ga bambanci tsakanin Abdullahi dan Salul da Yahudi ai munafiki wanda yazo dan ya taimaki Yahudawa wa yuwalihim kuma ya jibinci al'amarin su ya nuna shi nasu ne wa yudafi'u anhum kuma ya kare su daga abin da manzon Allah yake musu to za mu fahimci matsayin shi wa mawqifu Ubadah ibn Samit da kuma matsayin Ubadah dan Samit wa kana min bani Auf ibn al-Khazraj wanda ya fito daga cikin kabila Banu Auf dan Khazraj ba Khazraje ne walahu mislu hilfi Abdullah ibn Ubay kamar yadda Abdullah dan Ubay yake da dangantaka abota da Yahudawa ko haka kabila Khazrajawa kabila su Ubabatu take da irin wannan dangantaka wa ma'a zalika amma tare da wannan dangantakar da shi Ubabatu dan Samir ya sani ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wa sallama wa khala'ahu wa tabarra'a minhu sai ya zo wurin manzon Allah ya ce shi ya zara hannun shi daga abota da su kuma ya barranta ba shi ba su wal farq wadihun wannan bambanci tsakanin ainihin wato Ubadah dan Samit a ainihin sarari yake baina Abdullah ibn Ubay da shi da Abdullah dan Ubay allazi ushriba qalbuhu nifaq wanda aka mamaye zuciyar shi da munafunci wa baina Ubadah ibn Samit da kuma Ubadah dan Samit allazi saqilathu tarbiya al-muhammadiyya wanda yake tarbiya ta annabi Muhammad take rataye da shi shi ya tarbiyantu annabi yana iya bayar da kai ya sarayar da kai ya fasakinin ɗinka saboda mai saboda kai kafiri ne ka ci amana to haka wannan sahabi ma kafiri ne kai ka ci amana shi ma ya sarayar da kai amma wancan munafiki fa ya tabbatar kai kafiri ne ka ci amana amma kuma ya tashi yana ta roƙon manzon Allah dan Allah waɗannan mutane abokan arziki na ne waɗannan mutane ga yadda nake da su ya manzon Allah ka rufa mu na asiri har yana ɗauka hannun shi yana gurmuka a cikin wayar riga manzon Allah manzon Allah yace je ka je ka an biya maka bukata an kyale maka su shikenan kun gane bambancin jama'a wannan ya tarbiyantu da tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ka tabbata mace amana ne kai ba shi baka amma shi wancan da yake munafiki ne don dama shi kanshi mace amanar ne dan haka gani yake to waɗannan dan sun yi wannan sai me kuma ai ba komai kawai malamin yace to dole mu tsaya mu lura da wannan bambanci an gane jama'a sannan وخلصته من آثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الشخصية ومن إذن تربية سيتكبت الدشي daga irin tasiri na kabilanci na jahiliya da son zuciya wal masalihi shakhsiyya da kuma duba amfanin da shi zai samu kun ji maganganun da nake ta muku duk malaman nan da nake magana sun shiga rudani yau ko asali fa a wancan lokacin sun tabbatar da za a cutar da addini za a cutar da ƙasa sun yi maganganu maganganu kai barin ga muku wani dattijo billahi allazi la ilaha illa huwa shine awwal sirajo awwal sirajo yana da cikin shehunan tijaniya wallahi a wurin taron can namu kuka ya fashe mana da shi kuka ya fashe da shi ruhu saboda mun kusa sai ku gane tabarakin muka tashi muna lallashin shi ba domin san siyasa ce baba ya hakuri ya hakuri baba ya shi yasa duk na faɗi sunan su duk ku je ku kai masa kasar duk sun sani duk sun sani shi yasa yanzu ba sa gayyata ta taro na huta ke sa ka kullum muna karatu ba sa ga yaka ta taro yanzu wallahi ana tashi wurin taron ana tashi wurin taron su suka wuce gidan gwamnati suka je suka ce wallahi su ba ruwansu wannan taro ɗin izala ne suka hada shi ba ruwansu amma wallahi kuka ya fashe mana da shi a wurin taron wai dan ya tsufa ne yanzu shi bai da ƙarfi ba ustazu bane shi ustazai matasa masu imani za ku bari a cama na mu kafirai su shugabance mu sai muka tashi ba da hakuri ya hakuri ya hakuri ba ba mun san shigantaka ce Allah abin mun san shigantaka ce au ka tuna lokacin da ya ne auri mata 100 din nan ko 80 a can kasar Niger ba taro jama'atu nasarar islam ta kira mu ba aka zo aka yi hayaniya aka yi jan ido inda muka tashi kai sai na hararuwan na ce shegu na cuta sai na kada mota ta sai na tafiya ta wallahi na to sai buga min waya amma malam me yasa kai haka nace a zaka gane fasara da aka zo taro na gaba duk sai suka watsa sai suka ki zuwa duk sai suka ki zuwa su ne za suka gayyato mu taron aka zo aka yi taro akan mu a matsayin mu na malamai ba mu yarda a ce an bar wani da sunan musulunci ya auri mata kaza ba jama'atu ta kira mu aka yi maganganu aka yi maganganu sosai sai aka ce to a dawo taro rana ita yau kafin rana ita sai aka je aka gansu aka ba su naira miliyan ɗari to tun da an kwana taro za a yi rana ita kaga ai ba sai an sake gayyata mu ba gari na wayewa muka bayyana ga munan a majalisar jama'atu muka je muka zauna sai muka duba sai muka ga imu imu ne kai ustazai masu yankakkun wanduna duk ina waɗannan sarakuna duk ina malamai ba su zo aka gaji aka yi ta buga waya kowa ya rufe shi aka rabu da mu shikenan tun je da magana ta mutu iyakar ta kenan kawai shikenan ta mutu to ina asiri ya tono sai taron azumi ya haɗa mu kuma aka kira mu taro na ganin wata da tafsiri sai gashi duk sun bayyana shine sai muka dubi wani dattijo shine shugaba dattijo sosai ya kai shekara tamanin da wani abu to alga ce malam baba yaya kuma kun da yace mu taro mun zo kuma taro na biyu kun muka ga ce a kai ba irin wannan zafin kai na ku ai kowa a bai shi yaje yadda Allah ya so Allah gafuru rahimu ce eh baba mutum ya auri mata 80 ka ce Allah gafuru rahimu a wace aya ce ta cike gafuru rahimu ga ne ce irin wannan ce ai ku irin tsiya ku kenan sai wani lawa yace baba ka ga mana gaskiya sai ce to bayan mun tashi taro aka kira mu aka ce mu rabu da ku ku kun cika fitina aka kawo miliyan ɗari aka ba mu aka ce wannan mutum ana tare da shi a je a ci gaba da addu'a Allah ya shirye da shi to muka karba muka raba to in muka zo taron ku ai kun ga kuɗi da muka ci za ku ja mana matsala wallahi kare da dattijan nan ya fito ya faɗa haka duk ku je ku kai musu kasusuwan nan to dan girman Allah jama'a waɗannan irin matsalolin jama'a mun sa ba za mu samu kanmu a irin halin da muka samu kanmu ba kuma mutumin na yana nan da matan shi ƙarshe ma har sai suka kai shi NTA aka documentin nashi aka ta nuna matan wannan ta zo neman magani da ba haka yi mata asiri ya aure ta wannan ta zo kaza suna nan yi dariya ya ce matan shi ma shi gaskiya sun fi guda ɗari a NTA jama'a NTA na international aka sanya program din aka je aka dauko aka hira da shi saboda me saboda manyan yan siyasa da manyan yan boko suna zuwa ne musu tsubbu ne musu duba ne musu bokanci to yanzu yaya za a ce an tona asirin wannan ya za a ce an hukunta shi shine suka yi tsaye jama'a ke gana ki kasance rabu da waɗannan ustazai shikenan kun ji yadda maganar ta watse ku gaya mana inda ban mun samu tarbiyya ba waɗannan mutanen ba bakakken maganganu za mu gaya musu muna zagin su ba a gaban mu suke waɗannan cin amana mu ake kira taron amma yanzu gaskiya ba suka ga cewa gaskiya saboda Allah ba a shirye muke mun lankwasu tare da irin wannan son zuciyar ba wallahi tallahi ni dai bana ba su gayyace mu taro ko kwa ɗaya ba kuma ni aure na wallahi tallahi rahama ce ba izza bace ba ba ba baraza bace gayyata ta irin wannan taron da bashi da wani amfani wallahi tallahi kaskanci ne da wulakanci ana wulakanta addini ana cin mutuncin addini sai a dauki kuɗi a baku shikenan magana ta wuce Allah madaukakin sarki kiyaye to gashi nan dai malam yake cewa fa nazara ila maslahatil aqida shi ubabatu dan samit sai ya dubi maslahar aqida waɗannan mutane kafirai ne maciya amana wa qaddamaha ala masalihihi khassa sai ya gabatar da maslaha ta aqida a bisa maslahar shi ta shi ta musamman jama'a kun fahimta haka ake so na'am wala dukkan muna son kuɗi dukkan muna son ragon sallah dukkan muna son kaza amma mun fahimci in muka karba ana son ne a rusa addini amma mu a gina mana gidaje a gina mana makarantu da masallatai saboda haka maslahar mu mu haƙura da ita duk wani ma'aikaci da kaji an ce mutumin kirki ne baya sata kuɗi ba fa baya so bane kowa yana son kuɗi duk wanda ya ce baya son kuɗi akwai motsuwa a cikin kwakwalwar shi yana son kuɗi kowa yana son kujerar umara kowa yana son kujerar hajji kowa yana son kaza yana son kaza amma abin da zaka du ba zaka karba ne in response for what a madadin me a madadin wulakanta addininka yanzu jama'a ku gaya mana wanda wulakanci ya wuce a ce a Najeriya duk duniya yau babu ƙasar da ta bayyana cewa akwai mutum a matsayin shi na malami yana da mata tamanin sai a Najeriya duk duniya ba inda ya bayyana cewa wani malami ne na musulunci yana da mata ba bayi ba kuma malami ne kuma har yana cewa yana da ayoyin alkur'ani kuma har yana cewa duk magana ya zo ina jama'atu ina kotunan shari'a ina grand cabis duk sun ja baki sun yi shiru me yasa ba za su iya magana ba saboda in kayi magana malamin wane ne wane kuma shi ya nada ka a kujerar zai cire ka don haka sai ka ja baki kai shiru shine maslaha khassa ina muku sharhin ku gane me ake nufi da maslaha khassa wato bukatar ka a biya maka amma a rubuza addinin musulunci ka yarda da wannan to ka zama munafikin Allah saboda haka matasa ku haƙura ku haƙura arziki na Allah ne amma wallahi tun mawaƙin fardauna ya ce da wulaƙanci fara shahada ga musulmi don ba aibi ba ce mun zauna cikin talauci mun zauna cikin yunwa mun zauna cikin rashi haka muka haƙura ka haƙura kai ma haka karka ce daga tasowarka so kake rana tsaka a jika daga tasowarka so kake ka mallaki kaza ka mallaki kaza wallahi ka hakura lokacin ka yazo wanda Allah ya zabar maka haka suka ce God's time is the best ka bar lokacin da Allah ya kaddara wallahi ya fi maka mutunci a nan garin nake gaya muku a nan majalisin nake gaya muku na yi makaranta jama'a a nan cikin Congo yau wajen shekara talatin da ta wuce na rantse da Allah akwai lokacin da zan tashi a ƙasa zan baro muciya a ƙasa muna da lacca ƙarfe hudu na la'asar a ƙasa zan baro muciya sai in tayo tun sallah azhar sai in ratso cikin fadamun nan sai in zo in yi sallah masallaci na Harun dan ja tun yana ainihin kafin a kai ga gina shi din nan har aka mai da shi yadda yake yanzu sai in sauri sai in shiga lacca tiyata ana tashi haka zan yi sallar magariba a nan masallacin sai kuma ya sake sara sai karfe 8 ko fara zan kai muciya amma yau ina gaya maka gaskiya duk motar da kaga ban hau ba ina tabbatar maka wallahi ba na son ta ne amma indai ina son ta wallahi ina da halin da zan saye ta indai ina son ta duk wanda kaga ina hawa ita ce kawai karshen zabi na to lokaci ne da a wancan lokacin na matsa zan iya samu amma ƙarshen ta wallahi ba zan kai labari ba don zan samu amma ba mutunci don haka kai ma ka haƙura lokacin ka yayi amma sai ka ce yaya za a ce wane yana da mota wane yana gida wane yana da kaza shi malami ne ai ma malami ne yaushe ka fara yaushe ya fara kuma dole ne ma Allah ya azurta ka annabi ya rasu sulken yakin shi yana wurin yahudawa sabuwa ce bashin shinkafa yahuda suka ce ba za su bashi bashin abinci ba sai ya bada kayan yakin shi ya dauka ya bayar har ya mutu bai biya ba sai da Abubakar ya je ya karbo zaka ce aibi ne ba aibi bane haka Allah ya nufa Aisha ta ce ana kwana uku sai dai su ci dabino sai su sha ruwa ba a hura wuta a gidan Annabi ba kudin cefa ne تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا da Allah ya so sai wa annabi manya-manyan supermarkets manya-manyan lambuna inda kullum za a ringa ɗibo fruits gonaki na tantsatsan shanu a ringa ɗibo fresh yogurt amma sai Allah maɗaukakin sarki ya bar annabi a halin da yake da sai ce ni kamar ni babban annabi ya kamata in fi kowa kaza matan shi sun taɓa wannan tunanin suka yi taro suka ce za a ce kamar su matan babban mutum amma kuma su ne cikin yunwa su ne cikin kaza sai zo ya same su zauna sun yi jingun jingun lafiya suka ce kai muke jira ya za a ce duk duniya babu kamar mu saboda muna auren ka amma dubi irin kayan jikin mu dubi gidan da muke zaune annabi sai ya sa musu ido to ke me kike so wanda ta ce ni sai an dinka kaza an dinka kaza siyo kaza an siyo kaza ko ce yace to duk abin da kuka faɗi din nan ba zai samu ba halin da aka din nan shi da halin da Allah ya so gan mu a ciki shine halin da kuma za mu tsaya akai amma duk wanda take so fata'alaina umatti'ukunna wa usrihukunna sarahan jamila talauci nan gani nan bai in kin karbi talauci ki zo in baki karbi talauci ba ki zo a sake ki ki huta ya zo kan aisha sai ce to ke yarinya ce ya karama karki zartar da hukunci je kiki shawarci iyayenki ummu ruman mahaifiyarki da abubakar mahaifinki ta ce ya manzan Allah game da zama da kai zan shawarci wani Allah ya kiyaye ni na zaɓi zama da kai akwai wata ummu jamila ita ta ce sam talauci ta ce wallahi ni ba zan zauna cikin talauci ba mai kike so tace wallahi a sake ta ka sake ta a kawo zani da riga da mayafi aka bata ta mutu cikin fatara da wulakanci da kaskanci karanta bulugul maram tare da sharhin shi subul salam babin aure ta ki manzon Allah akan talauci ta je Allah ya tsiyata ta Allah ya talauta ta Allah ya maida ita daba ta fatara ta mutu cikin tsiya da talauci saboda haka ustazai ku yi haƙuri wallahi tallahi ku yi haƙuri kakka roƙu kamar kai sai ka ce kaiwa duk abin da yake wahalar da mu kenan sai mutum ya ce wai kamar ni ni yanzu kamar ni to kaiwa bin baz har ya mutu rigar jikin shi bata wuce naira ɗari takwas ba bin baz haka usaimin haka nasiruddin al-albani abubakar gumi har ya mutu rigar jikin shi bata kai naira ɗari biyar ba kaji waɗannan su ne su ɗin fa homo homo waɗannan su za su iya cewa mu amma kai ɗan tsako an kyankyashe ka jiya day old kana hayaniya kana cewa kamar kai sakamakon kana kokarin ka cimma abin da kake ga ya cancanta gare ka ka zubar da darajar ka wanda a yanzu muna fatan ne a samu gogaggun matasa waɗanda za su tsaya ma gaskiya ba don kuma ba don halin da muka samu kanmu a ƙasa tun daga rayuwa har addini tun daga tattali har siyasa bai gaza daga halin da su sardauna da su abubakar gumi suka samu kansu ba a lokacin turawan mulkin mallaka muna ji muna gani ƙasar mu ce tura suka zo suka mamaye mu suka saka mu cikin yunwa da talauci da fatara da bala'i waɗannan mutane su suka tsaya tsakanin malamai da 'yan siyasa suka kwaci 'yanci shi yasa da suka kwaci yanci hannun turawa turawa da abin ne musu zafi sai suka zo suka hada kai da wasu munafukai a kasar suka ce abu duk a kashe mutanen nan ka san cewa sunan Abubakar gome ya fara zuwa na farko Allah ne ya tsallake shi san da za a yi 1996 January 1966 January sunan Abubakar gome a farko sannan na Sardauna a cikin waɗanda za a kashe kawai Allah ne ya rayar da shi me yasa saboda dan gwagwarmaya ne haka muke son ku yanzu ku daure ku zama yan gwagwarmaya to amma waɗanda za ka gwagwarmaya a wurin su suna rabawa tare da kai yaushe ba ka iya gwagwarmaya da su ba za ka iya ba kuma abin da ya kai ka shine kwaɗayi sai ka samu wasu ayoyi da wasu hadisai kana ta murɗewa kana ta tawili ka haƙura Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun da ji wannan to malam daga ƙarshe sai yake cewa faqaddamaha ala masalih ala masalihi al-khassa sai shi wannan sahabi ubadat dan sabit dan dan dan samit ya gabatar da bukatar addinin musulunci akan tashi bukatar fakana masalan lil mu'min alwa'i almultazim sai ya zama kyakkyawan misali ga duk wani mu'mini wanda yake da fadaka da kuma lazunta addini kana fadake wato kana sane kana cikin